ye kwarai kuwa duk tafiyar su daya ai ya koma mai ta'adda ga mafolai biyu shi yasa hukuncin su hukuncin mai ta'adda ga mafolai biyu ba wai sai wanda yake asalin ne yake ta'adda ga mafolai biyu ba a'a ko da ma ta fuskar an masa ƙari ne yahin ya koma yana ta'adda ga mafolai biyu a to shi ma dai duk hukuncin ɗaya ne cewa a iya kawo mutasili a iya kawo mutasili. ina ne za a tashi nan a askari na za a tashi jarihu da sadi an kai fasali to ina ne aka tashi goma su nono hune ko to bismillah rahman rahim fa'in adimal ma'a idan wanda zai wanka wanda wanka ya zama wajibi a kansa ya zama bai samu ruwan da zai wankan ba ta yammama to shi kenan abin da yake kansa sai ya taimama ya ci gaba da sallah ya ci gaba da sallah ko dukkan wanda yake wanka ya wajaba a kansa amma ko da yake anan ana magana ne akan shi kafirin da zai shiga musulunci aka ce idan ya zamo ya rasa ruwa to ga wakacin sallah ya yi to ya zama masa wajibi ya taimama ya yi sallah baya jinkirta sallah don cewa bai wanka ba haka ba dai duk wanda wanka ya waje ba a kansa ya zamo ya rasa ruwa to shi ma sai ya taimama ya yi sallah to shi wanda zai wanka abin da yake an sunanta a kansa shine ya fara wanke hannayensa zuwa ku'u ya fara wanke hannayensa zuwa ku'u wal aza an badanihi an so kuma kafin ya wanke hannayen nan nasa ya fara gusar da najasa daga jikinsa
kuma sanunuhu sunnonin wanka banda wanda guda ɗaya da aka faɗa a baya wanda shine farawa da wanke hannaye almadmadatu kurkurar baki wal istinshaq da shaƙa ruwa a hanci da kuma facewa
wal wudu'u ya alwala kuma cikakkiya wato ya ƙarasa alwalar ya wanke fuska ya wanke hannaye ya shafi kai da niyyar alwala da kuma bayan yayi niyyar wanka yanwe bai yi sunnatar gusli yana niyyar sunnar wanka da wannan alwala cewa farawa da alwalan nan sunna ce a cikin wanka wayo khalilu usul sha'ar rasihi bayan ya gama wannan alwala sai kuma ya tsatsefe gindin gashin kansa ya jika yatsansa ya sa ya ta sawa a tsakanin gashin kan nasa har ya zama ya tabbatar cewa a ya tsatsefe gindin gashin kan nasa hatta yi ruya ha har sai ya ƙosar da ita idan zuba ruwa ya zama ya zuba ruwa yana mummotsawa
wa ya ummu sa'ira jasadihi ya gama baki ɗayan jikinsa shi kai an so a wanke har sau uku sauran jiki kuwa a zancen da ya fi shura a masaba ana wankewa sau ɗaya ne ba a so a maimaita ba in aka wanke sau ɗaya ya wadata amma akwai wani ƙauli a masaba da cewa a'a shi ma sauran jikin a ukunta wanke shi
bayan baki lum'atun idan lim'a ta saura a wankan nasa ya zamo ga wani waje da bai taɓa ba lam yujzihi to wankan bai isa masa ba kuma ko da ya yi sallah kafin ya gano lum'a to wajibi ne a kansa ya sake wannan sallar har abada
wala ya zama mar'atu na kaurin da fa'iraha kwance kitsanta kwance kitso ba wajibi ba ne a kan mace don wanka ya kama ta ta iya yin wankanta alhali ga kitso a kanta bal tu'arrikuhu bari abin da ake nema shine ta mammotsa kitson yadda zai zamo gashi a ruwan ya shiga cikin gashin hatta turuyahu har sai ta kosar da shi ta tabbatar ruwa ya shiga ko'ina
wa yujzi wa anil hadath al haka nan ma namiji aka ce shi ma da a ce wanda al'adar su maza ma su ah, kitso ne na'am to ah, ba wajibi ne a kansa sai ya kwance ba Ah, ya iya mummotsa shi ya tabbatar ruwan ya shiga ko'ina na'am sai fa in ya zamo kitsa wanda yake an matse shi ne kwarai yadda ya zama ruwa ma ba zai iya ratsawa ba Eh, ko ya zamo an sa ya zararka da yawa wajen yin kitsa Mm.
to wannan ba ba makawa sai an kwanci no yanda wani malami ne yake faɗa in fi salasil khaydi yufaru sha'ar Mm.
fa naqruhu fi kulli halin qarzaha Mm.
wa fi aqalla in yakun za shidda fa naqru fi duhrayn sara umda wa in hala an huyudi arsala fi duhri in shadda wa illa ahmila Mm.
Ah, in fi salasin haiɗi yurfaru sha'ar in aka kitse gashi da gashi gashin kuma ya zamo ya kai uku ko ya fi uku to irin wannan gashi gashi da aka sa sili uku ko fiye da sili uku aka kitsa na'am to fa na ƙarhu wannan a warware shi ƙar zahar ya bayyana fi kulle halin a kowane hali ma'ana a kowane hali shine an tsananta an matse kitsa ko ko ba a matse ba na'am a wanka ne ko a alwala ahan ko a alwala ne duk dai wajibi sai an kwanci wa fi aƙalla idan ya zama ko silin da aka sa a kitsan bai kai uku ba in ya kun za shi da in ya zama ya matse kwarai yadda bayan da za a yi ruwa ya shiga a ciki fannaɓaru a warware shi sara umda ya zama shi ne abin dogara da shi fi dorai ne a alwala da wanka dole a warware wa in ala anil huyudi amma idan ya zama ba a matse ba kenan ya zama kuma silin bai kai uku ba to wannan ba sai an warware ba wa in hala anil huyudi idan aka yi ga aka yi kitso ya zama kitson gaba daya ba a sa zare ba ba a sa wani abu daban ba gashin ne kadai aka kitsa arsila fi duhur in shadda to ya zama wajibi in wanka za a yi in dai kitson nan an matse yadda ya kai matsayin bayan da za a yi ruwa ya ratsa shi to ya zama wajibi a kwanci ya zama wajibi a warware kitson wa illa idan ku bai tsananta ba ahamila ta kyale ya zama kenan alwala ce ko da an kitse da tsanani yadda ba da ra'ayin ruwa ya ratsa tsakani in dai ba wani ah, zare aka sa ba to ba ba sai an kwance ba ba sai an kwance ba in a alwala ne in dai ba sa zare ba ko da ya tsananta amma a wanka in ya tsananta kenan sai an kwance na'am a nan wanda aka faɗa ɗin nan shine masabar malikawa shafi'awa suka ce mace dan ta yi kitso duk irin tsananin kitsa duk irin yadda ta matse kitsa ba sai ta kwance shi ba wajen wanka ta iya wankan haka malaman malikawa na daga baya suka ce ya halatta ga wadda take malikiya mace da take bin masabar imam malik ta takalidi da masabar imamin shafi'i a wannan wajen yadda za a gani a hashiyar sawi na sharhin akarabul masalik na dirdiri cewa wadda take ma akan masabar imam malik ta iya tagalidi da masabar imam shafi'i a nan nan ta yi kitso kitson da yake ya matse kwarai ruwa ba zai iya ratsawa ba to a wajen wanka ta wankanta ta wanke kan iyaka inda ya bayyana daga gashin ba sai ta warware kitson nata ba na'am to wa yujzi wa anil hadath wanka al yana wadatarwa daga kari karami wanda yake bai da alwala yayi wanka a to wannan wankan ya wadatar da shi ba sai wata alwala daban ba inda ya wankan nasa da niyyar shari'a ne na'am Ah, ko da bai niyyar karin karami ba
wa yujzi ahalil hayr wal janabati ghuslun wahidun Ah, da a ce mace tana cikin janaba ba ta yi wanka daga janabar ba sai jinin haira kuma ya zo mata to aka ce a sannan ba wani wanka da za ta yi ɗauke mata wannan janaba Ayan, domin ba a ɗauke janaba alhali ana cikin jinin haira na'am to yanzu idan jinin haira ya ɗauke ya zama wanka biyu ne ya wajaba a kanta ga wankan janaban nan ga wankan ɗaukewar jinin haira to amma duk in ta haɗa ta yi wanka ɗaya ya wadatar da ita ba sai ta yi kowanne daban-daban ba idza nawat huma idan dai ta nufe su gaba ɗaya ko kuma ta nufi ɗaya daga cikinsu ta mance ɗaya Ehen, to duk da ya wadatar da ita da a ce ta mance da janaban ma ta yi ne cewa wannan wankan za ta yi ne don ɗaukewar jinin haira to dai ta ɗauke janabar da take tare da ita da wannan wankan da ta yi da niyyar ɗaukewar ah, wato ɗaukewar jinin haira kaɗai
wasu fatul wajibi wa sifar ghairihi wanka sawa'un.
wanda yake wajibi da sifar wankan da ba wajibi ba duk ɗaya ne duk niyya ɗaya ake
wa yujuzu alwajibu an ghairihi yanin a wanka wato ko siffar da ake yi kai ko siffar da ake yin sa duk ɗaya ne Na.
ba wai niyyar ce ɗaya ba niyyar wajibi za a yi ta wajibi niyyar wanda ba wajibi ba za a yi da cewa ba wajibi ba ne amma siffar yadda ake ba bambanci Na'am.
da yadda za a yi wankan a janaba da yadda za a yi wankan juma'a wankan juma'a wanda yake sunna ne da yadda za a yi wankan idi wankan idi wanda yake mustahabi ne to duk ɗaya ne duk ɗaya ne sifar wanka wanda yake wajibi da sifar wanka wanda ba wajibi ba duk ɗaya ne na'am wajibul wajibu an gairihi Mm.
wanka wanda yake wajibi yana wadatarwa daga wankan da ba wajibi ba amma nan sai in an yi niyya idan mutum yana cikin janaba gashi juma'a ce kuma yana nufin yi wankan juma'a to in yi wanka ɗaya da niyyar ɗauke janaban nan da kuma juma'a to shi kenan ya samu dubbe No.
ya yi wankan ɗaukewar janaba ba tare da janaba ya yi wankan juma'a ma'ana ya ba da sunnar juma'a Mm.
ya ba da sunna daga sunnonin juma'a wanda shine yin wanka Mm. bi khilafi aksihi sabanin akasinsa da a ce da ya zo wankan sai niyyar na juma'ar kadai Mm.
yammanci janaba ko kuma cewa na juma'ar nan shi wanda wadatar daga janaba to wannan gaba daya na juma'ar bai samu ba na janabar ma bai samu ba na juma'ar bai samu ba na janabar ma bai samu ba
wala hadda li qadar alma'i ba a ce ga iyaka ruwan da zai isa a yi wanka ba domin dukkanin mutane suna sabawa a wajen girma da kuma bukatar u- a ruwa No.
bal bi hasabi bari ana hali duban halin shi mai wankan
walil junubil akalu wanda yake cikin janaba ba a hana shi ya ci abinci ba wanda yake cikin janaba ya iya cin abinci wa takrarul jima'i hakanan wanda yake cikin janaba ya sadu da iyalinsa bai wanka ba ya iya maimaita saduwa da iyalin
wan nawmu qabla ghuslihi a sai dai a nan aka ce amma an so ya fara wanke al'aurarsa haka nan wanda yake da janaba ba a hana shi ya bacci ba kafin ya wanka ya iya bacci in ya so in ya tashi ya wanka daidai da daddare ne ko da rana
lakin yustahabu wudu'u lin nawmi sai dai shi wanda yake da janaba in zai wanka to an so ya alwala an so ya alwala kuma wannan alwalar ita ce wata alwala da ake faɗa cewa ba wani abin da yake warware ta in ba saduwa da mace ba Mm.
idza su'ilta wuru'an laysa yanquruhu illa al-jima'u wuru'un nawmi lil-junubi ya kai ma tambaya wata alwala ce wanda ba abin da yake warware ta in ba saduwa da mace ba to kace alwalar bacci alwalar da ake dabbaci ga wanda yake mai janaba na'am idan yi alwalar da ya fitsari alwalar tana nan ehem ba a ce sai ya sake wata ba dan yi alwalar nan ya yi tsuguno ba a ce alwalar nan babu ita ba tana nan abu ɗaya zai yi a ce alwalar babu ita shine ya sake saduwa da mace
walahu tilawatul ayati wanda yake cikin janaba ya iya karanta ayoyi ba masu yawa ba da niyyar neman tsari ko tawaida ko kafa dalili
wastahabu wudu'u aka ce lin- ko da a wajen rubutu ne ya iya rubuta takarda da ta kunshi bismillah ko ayoyi yan kaɗan Mm.
to wastahabu wudu'u lin nawmi eh, to a an so wa- me wanda yake da jaraba in zai ba- bacci ya alwala wannan kamar zarar maimaitawa ne Na'am.
to wa yamna wal hadathul akbaru mhm.
wa yamna wal asgaru duk abin da kari karami ya hana kamar ɗaukan ƙur'ani kamar sallah kamar ɗawafi to kari babba ma ya hana wanda yake da janaba ba ya yi sallah ba wanda yake da janaba ba ya ɗau ƙur'ani ba wanda yake da janaba ba ya yi ɗawafi ba Mm. wadkhulal masjid haka nan shi kari babba ya ƙara da hana shiga masallaci wanda yake da kari babba bai halatta ya shiga masallaci ba wa tilawatul qur'ani hakanan ya hana karanta qur'ani in ba kamar wanda aka faɗa a baya ba cewa a karanta ɗan kaɗan don tawaida ko neman tsari ko kafa dalili
illa an takhafa al-ha'idun sai fa nisyana idan wanda suke cikin jinin haila wa- wanda take hadda qur'ani ta ji tsoron cewa in ta ce ba ta ba za ta daina karantawa Mm.
sai jinin ya ɗauke mata to ta iya mancewa to a sannan ta iya karantawa Mm.
ta iya nan ta iya karantawa amma ba tare da ta ɗau qur'ani ba Mm.
a zancen da ya fi shura amma akwai ƙauli a masaba da cewa a ta iya ma ɗaukar qur'ani ta ma iya ɗaukar qur'anin a wannan halin نعم mar'a fi sawdihi maniyan wanda ya ga maniyi a tufafinsa ko a jikinsa daidai maniyin nan ɗanye ne ko busasshe wa lam yazkuru tilaman bai tuna sanda ya yi mafarki ba to igtasala ya zama masa wajibi ya wanka ya wanke tufafin wa adama sallati ya, ya, ya maida duk abin da ya sallata a cikinsa ma baina nawmi wa ru'yatihi tsakanin baccin da ya na ƙarshe a wannan tufafin da kuma ganin maniyin da ya yi نعم yan shi yasa idan yau kwana uku da sa wasa tufafin wannan tufafin sa wasa ta karshe ga wannan tufafin yau da ya dauko sai ya gama ni a ciki to ya zama wajibi ya wanka kuma ya sake sallar kwana uku yan ya sal- ya sake sallar kwana uku alhamdulillah sai a tashi fasulun zarihu a tsari da sadihi نعم Allah ya taimake mu Allah ya ba mu fahimta Allah ya saka wa mai littafin Allah ya saka wa malaman mu na'am
ke cewa Allah ya kara malar lafiya akwai wai wanda idan yana bin masallaci kamar lasfika haka sai aka ɗauke wuta kuma sai ya kardadi liman ɗin Mm.
har zuwa lokacin da yake ganin kamar ya yi sallama shi ma sai ya sallama to ya hukuncin sallaci a sai daga baya ya ji limamin ya yi sallama eh matukar dai daga sanda shi ya sallama bai aikata abin da ya bata sallah ba har zuwa lokacin da ya ji limamin ya sallama to abin da ake bukata ya sallamar a yanzu shi kenan eh idan amma idan ya zama ya aikata wani abu da ya bata sallah to wannan sallar ta sa ta zama batacciya Na'am.
da ya kunce da cewa batacciya ce نعم To, kan makalla yanzu a wannan mutum riko da wannan cewa mace za ta ɗauki ƙwa'anin tana cikin al'ada kamar ɗalibai da suka karatu mm.
sai a za su iya fata za a iya ba su ka idan aka ga haka din ya kama in ba a yi hakan ba ba a da wata mafita to ba laifi yawa akwai damar cewa kauli ko da ra'ifi ne a iya aiki da shi wa shar'u fatwal mar'i bin ra'ifi salamatu min shiddati tar'ifi wa azuhu inda ta haƙuƙi ba da ta haƙuƙin rara li alimin ma fi ittifa'ihi rara نعم sharadin a bada fatuwa da ɗauri wanda yake ra'ifi shine kada ya zamo raunin nasa ya yi yawa sannan kuma ya zamo ana ganin in ba a yi aiki da shi ba za a cutu ko za a ƙwaro kuma ya zamo sharaɗi na uku ya zamo akwai malami wanda yake yaddaje wanda ya faɗi wannan ƙauli don an sami sharuɗan nan guda uku ƙauli ko da ifi ne ai a iya aiki da shi Na'am.
shine wa shar'u fatwal mar'i bi ra'ifi salamatun min shiddati tar'ifi wa azuhu ba da ta haƙoƙin raurar li'alimin ma fi kitifa'ihi rara to alhamdulillah to madallah alhamdulillah na akwai tambaya ne
matsalan nan da tsarin misali wata ta sa gashi a kanta eh ko ko ko roba ko zare eh to su kuma wani shan tsarin da zai zai ta sai zai suna da wanka a in wanda aka yi mata izinin ta sa ne na'am a wajen nasu musamman malaman su na ƙarshe sun ce ba sai lalle ta cire ba tunda dai in ta wanke a iya cewa ta wanke kanta ko a to malaman su na ƙarshe sun ce in dai wanda aka yi izinin ta sha ta sa ne Mm.
amma banda wanda ba a yi mata izinin ta sa ba wanda Ah.
wannan saban Allah ne shi yasa ba a ibada akan sabo yawa ba a ibada akan abin da yake sabo نعم to alhamdulillah mu karanta fatiha daya salatu fatiha uku Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani اللهم